أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ranar sha tara ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar goma ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna jaddada godiya ga allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka matanin al'aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukin sarki ya kara hama gare shi a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin Munira unguwar Bani Fondo Day daidai kasuwar Bankare birnin Niamey a jamhuriyar Nijar wanda jiya mun yi karatu a ƙarƙashin shafi na talatin da hudu in ba na manta ba ya za mu tashi shahi na talatin da biyar zuwa abin da Allah ya so wanda mun yi bayani akan babin da ke magana akan imani da ranar lahira babin da yana ɗauke da fasali guda biyu fasali na farko yana bayani akan mutum ya imani da dukkanin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari wanda zai kasance a ranar lahira bayan yi mutuwa sannan fasali na biyu bayani akan ranar alkiyama da abubuwan da za su faru a cikin ban tsoro ya muni bayani akan fasali na daya shine al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut mutum ya yi imani da dukkan abin da manzo Allah ya ba da labari abin da zai kasance bayan mutuwa to yau insha Allah za mu tashi bayani akan fasli na biyu shine al-faslu thani al-qiyamatu al-kubra wa ahwaluha nan ne za mu tashi kiyama babba da kuma halayen da za su kasance na ban tsoro da firgici a wannan dini wasu akwai kiyama guda biyu akwai kiyamatu sugura akwai kiyamatu kubra kiyamatu sugura shine da zaran mutuwa ta zo doka kai kiyama ka ta tsaya da yanzu saura babban kiyama wanda za a kai ka cikin gidan aljanna ko cikin gidan wuta yanzu duk waɗanda suka mutu su kiyama su ta tsaya amma karama suna nan madakata suna barzakh suna jiran a yi tashi babba wanda kowa zai halarta a yi hisabi to mun yi bayani a jiya cewa ahalus suna wal jama'a suna imani da cewa bayan an mutu kafin a je ranar hisabi a ɗan zaman da za a yi akwai ni'ima ga wanda ya bi Allah akwai ukuba ga wanda ya saba wa Allah wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa sannan bayan an yi zama a barzakh to akwai tashin kiyama da za a yi kowa da kowa ya halarta kuma wannan yini akwai ban tsoro a cikinsa kuma ba da hadhihi fitna sannan bayan wannan fitina da zaka bi a kanta na tambayoyi da za a yi ma a cikin kabari da zaman zaka cikin kabari tambayoyin da za a yi ma a cikin kabari wannan fitina shine imma na'iman wa imma azab ko dai ka kasance cikin ni'ima ko dai mutum ya kasance cikin azaba wanda ya bi Allah zai rayuwa na ni'ima a cikin kabari kafin a yi tashin alkiyama wanda ya kibin Allah zai zama na azaba kafin a yi tashin alkiyama ila an taquma alqiyamatu alkubra haka mutum zai zauna a cikin kabari har kiyama babba ta tsaya ran da za a yi busa da za a tashi kowa dan yi kowa hisabi wannan zama da za a yi ana cikin ni'ima ga wanda suka bi Allah kuma ana cikin azaba ga wanda suka ƙi bin Allah fatu'adul arwahu ila al-ajsadi za a dawo da rayuka zuwa ga jiki gangan jiki kowa za a dawo masa zaransa wa taqumul qiyamatu allati akhbara Allah biha fi kitabi to daga nan fa sai kiyama ta tsaya wadda Allah subhanahu wataala ya bada labarinta a cikin littafinsa wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayar da labarin kiyama a harshen sami albarka wa ajma alaiha almuslimuna duka musulmai sun yi ijma'i akan aukuwar ranar alkiyama wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa duka sun yi imani da cewa ranar kiyama zai zo to wannan shine abin da muke karantar da al'umma zuwa gare shi kada mu ɗauki karkatacciyar aƙida ta rashin yin imani da wannan rana a'a ahli sunna kullum muna karantar da al'ummar mu cewa su yi imani da wannan rana kamar yadda Allah ya yi bayani kuma kamar yadda manzo Allah ya bayyana fa yaqumu an-nasu min quburihim da rabbil alamina mutane za su fito za su tashi daga cikin kaburburansu kowa zai hito zuwa ga wurin Allah ubangijin talik da an yi wannan busa kowa zai fito hufatan za su fito babu mai takalma uratan su fito tsirara babu mai wando ko riga gurla kuma babu mai kaciya kowa zai zo da loba ya tsaya gaban Allah aihuwanka da aka yi ka yadda aka haifi ka aka za ka yi a sadar da ka zo duniya ba takalma ko ba riga ba kaciya turan da za a yi busa a cikin kafo za ka tashi ka tinkari hilin hisabi ba takalmi babu riga babu kaciya wafatan oratan gurla za ku fito ba takalma babu sutura a jikinku kuma babu kaciya annana aisha take cewa manzo da mata da maza ana tsaye ta tunaninta kaka za a yi kana kallon mutum tsirara maza na ce aisha al'amari duk ya wuce haka kai kanka baka gane baka da wando balle ka samu dama kallon wani kowa yanzu yana neman takaita in ba aka yi tashin kiyaman nan yanzu kowa waɗanda za su tsaya a nan to ba tunanin aljanna za a kai mutum ko wata ba tunanin yaya za a yi Allah saurari mutane aka yi tukuna dai soja da ya je yaƙi ya san bonin da ake cima yaƙi kun je ku goma kana kallo an harbe wannan an harbe wannan an kuma biyo ka an harbe bindiga ta fi ta gefen kunnanka an biyo wannan ta fi ta gefen ƙahonka to yanzu ba tunanin teni na ya yi dauɗa ba ne ko na shiga laka a tunanin in tsira nake yi wani abu za ka manta da shi yawa kenan wata nomin shamsu rana za ta kusanto ga mutane za ta yi ƙasa wayil jimuhumul arko sai gumi zuha yaya musulun jami akwai wanda zuha zai zo daidai kafa mana idan samunsa wani zuha zai zo daidai kauransa wani ma zuha zai haɗe shi kamar abin da ya saba ma al'ada a lahira za ka gan shi kasa a nan duk zahin da ake duk gumin da mutum zai yi sai dai riga shi ta ciki to ala lahira ya wuce haka za ka yi zuha ka yi zuha gwargwaron laifinka wani fa duk zahin da ake a lahira bai sani fa wani sai an zo aljanna ta mi ba an ce akwai tsoro da damuwa a ran aljanna ba a ce akwai kai dai ka sha amma wani za ka ga yana gumi yana daidai ƙahonsa wani gumi zai haɗe shi ma gaba ɗaya ranar kiyama ke Allah bai ce mu kowa komai ba sannan a garza a jagora annabi adam ya sa baki Allah subhanahu wataala ya saurari mutane watun sabul mawazin za a zo a kakkafa ma'aunayya fa yuzanu fiha amalul ibad a cikin ayyuka za a auna a cikin mizane za a auna ayyukan bayi faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna wannan ma'aunai suka yi nauyi to su ne wanda za su rabauta za su samu gina aljanna domin khafat mawazinuhu wanda ma'aunayensu suka yi rashin nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum su ne wanda suka asarantar da kawunansu a duniya fi jahannama khalidun za su dawoma a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu kun ga mizanin lahira ya bambanta da na duniya nan duniya ya ka kawo balance aka aji wanda yake nauyi shike yin kasa ko ba haka bane to sabanin na lahira na lahira wanda yake nauyi shike yin sama wanda aka yi nauyi shike yin kasa da kaga ladaka tayo kasa to mugu abu ya same ka da kaga ladarka ta yi sama to alheri ya zo kenan tare lara za saboda cikan adalci na ubangiji don kusan in an ka zo hilin kiyama mutane za su kashi kashi nawa ne kashi uku akwai wa'inda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba an yi tashin kiyama Allah zai yi umarni da a wuce da su biduni hisabin ula'ika ba uku ba ba hisabi su ne da manzala yake ba da labari ita a cikin al'umma na akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da iqabi ba ba tare da hisabi ba ukashe ya ce da manzo ka roƙa mai Allah ya sa in kasance daga cikinsu manzo Allah ya ce anta minhum sai wani ya ce ya rasulullahi ni ma asanti sai ce sabaka ka biya ukashe ko ba haka bane to akwai wa'annan sannan akwai kuma wa'anda su ba za ma a auna ayyukansu ba wata za a je da su ayyukansu ba a ma'auna a mizani an gama da wa'annan akwai kuma wa'anda za a zo a tsaye da su a auna ayyukansu a nuna musu kun gani eh ku yi aljanna ku kuma ku yi wuta to wa'anda za a auna ayyukansu su ne ake cewa wanda aka auna aikin shi lada ya rinjaye zunubi ya rabauta aljanna zai ta amma wanda aka auna aikin shi zunubi ya rinjaye lada ya asarantar da kansa ku ji iko na Allah da iya magana na Qur'ani ba ce yayi asara ba dan ita asara tana zuwa ne wani lokaci ba da son ka ba ko ba haka bane ku ‘yan kayan miya bari muka misali da ku ya yi saurin ganewa ka siyo kaya kayo motar timatir ka zaka ce ka tarar da gada ta karye ana kuma kwada rana kafin a gama gyara gada sai ka ga motar tana hawaye me ke faruwa me za a ce to kayi makanka asara ko dai kayi asara ka ganin kayi asara don ta zo ne ba cikin kaso ba amma ka siyo sabuwar mota hanya ba ta da kyau ka taka ta a ɗari biyu sai ta faɗi da kai nan kayi asarar mota ko ko dai kayi makanka asara eh kayi makanka asara sai Allah ya ce to waɗannan su ne suka asarantar da kawunansu inda anan duniya Allah ya bayyana hanya ta alkhairi ya bayyana hanya ta sharri sai ka shiga hanya ta shedanci to in ka je lahira kakka kafa hujja da cewa tsotsai ne a kai ka kada kanka cikin halaka kisa Allah ya ce fa ulaika ladina khasiru anfusahum ko haka bane wannan su ne wanda suka asarantar da kawunansu to za a kyale su haka ne a fi jahannama za su shiga cikin wata jahannama ko haka bane ya isa ko bai isa ba sai akka akkala maganan khaliduna za su dawo ma ciki Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala sai ma da ya ci gaba da cewa watun sharud dawawinu ranan nan za a yada littattafai na aiki addawawinu sai aka fassara ta da wahiyar sahaiful a'mal shine takaddu na ayyukan bayi za a watsa su kun ga mataki-mataki ne menene a alahira akwai matakin da za a baku littattafanku fa amma man uta kitabahu bi yamini ko akwai kuma lokacin da za a ba ku shi a hannun dama akwai kuma lokacin da wa idza suhufu nushirat ranar da takardu na aiki za a watsa sai a ɗiba a sako su kamar rezo shi kaga wani littafi mai kyau gana daga hannu sai shi gauce ba na kanawa in bakin littafi na to gurinka dole sai dai shi sai ya zo yadda kare san connection ko da ake magana ai connecting abubuwa duka ana auna abubuwa ne abubuwan da shari'a ta zo da su duk musulunci ne zo da wannan abu yanzu salula ai an ka kira number ka nan babu inda waye za ta shiga sai cikin nemoranka ko ba haka bane to haka aka ji wannan to haka a ranar lahira ai an ka watso takardu za su zo kowa nashi ya zo a hannunsa shine Allah ya ce batun sharud dawawin za a watso takardu na ayyuka fa akhirun kitabahu bi yamini a cikin mutane akwai wanda zai samu littafin sa hannunsa na dama fa akhirun kitabahu bi shimali a cikin mutane akwai wanda zai kama littafin sa hannunsa na hagu aw min wara'i zahrihi ko kuma akwai wanda za a ba shi ta bayan bayansa a murɗe hannunka a sa shi ta baya a karya wayanka a baka a ce to ga littafin ka nan ka karanta kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi kowane mutum dan adam mun lazamta masa ayyukansa menene a wuyansa nan an yi tashbihi ne kamar yadda kake rataye sarka a wuyanka duk inda kai tana tare da kai to kowane dan adam an makala masa aikinsa a wuyansa wa yukhrij lahu yawon alkiyamati kitaban ranar alkiyama za a fito masa da littafinsa na aikin da ya yi yalƙahu manshura za a kashi na an buɗe masa a gaba gare shi a ce da shi ikira kitabak ka karanta littafinka aikin da ka yi ne ka fabi nafsika liyawma alayka hasiba yau kai kadai ka iske mukan kai hisabi ka karanta sai yana karatu yana kuka in ka bude wani guri sai ka rahedo a ce sai ka karanta ai kai kai shi sai ga kakanan an ɗauki hoton ka kakanan kana sa hannu a cikin wani kakanan ka zaro salula eh aga an samu bane kuma na an auna ne da ɗabi'a da na adam kowanne yana iya gane matsayin shi tun kafin a yi masa hukunci an zo an yi an yi karatu an yi wata uku ana karatu baka je makaranta ba baka tambayi kowa ba sai ranar examen sai ka zo ka zauna a cikin aji an ka kawo ma kowa takarda sai aka zuro tambayoyi ko ɗai baka sani ba kai zane-zane da aka yi kabba suwa ka tashi ka hita ran da rezulta zai hito da Allah ko an ce ma ka ci kana yadda? domin yasa ba za ka yadda ba saboda ka san ba kai abin da ya kamata a ce ka ci ba to haka ake auna lahira wallahi tallahi a yanzu nan wani an ka ce makan kai hisabi a yanzu ya san in ya mutu bai cancanta shiga aljanna akwai kuma wanda ya san Allah yake bada aljanna zaton shi da ya shiga aljanna ya fi kusa da tunanin da yake na a masa azaba haka mu maka mu'adalci fa kowa ya sa abin da ya dace mu yi abin da ya dace sami sami faɗi kamar sayan mai rezita eh a duniya ba babu a duniya ko wanda ayyarsa ya san ƙarya ce ko ba haka ba ne ai cewa kai abinda yake magana yake cewa akwai wanda in an ka tashi ba da wani abu a rezita a rubuta sun ci kuma ba su ci ba ko to na a duniya ne a lahira babu cin hanci babu kowa gaske shi ta yashe shi ne na haka in kana tunanin cewa ba a lahira na ke cewa ba kasa akwai wanda suke ganin sun yi sun shiga in sun je lahira ai lahira ta su ce saboda suna da shehuwa ne suna da shehuwa ne hey kaga shehuwa ne ba riga ba takalmi babu wani shehi da zai je da riga ko baka yadda ba mu mun yadda da haka ba wani shehi da zai je da kaciya ba wani shehi da zai je da takalmi kowa nafsi nafsi yake yi ina ma zai ganka shi na tukin shi eh karyata wallahi komi bai zuwa da shi yanzu eh eh eh a wallahu alam kasa akwai ka'ida da manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana sai ayi hasarin abun amma akwai yiwon kofar tana bude wal ilmu indallah su ta wannan fanni ne akwai kuma wanda suna iya shiga aljanna ta wata hanya su samu wannan falala ko da ba cikin wancan mutum dubu saba'in ba ai ba a ce da wane da wane na ba ba mamaki ba a ƙara lissaye su ba kenan ba mamaki ma nasa yana ciki jama'a an gane wannan da ke ko lahira dai misalin ta kadai zan buga mana dan ku gane duk wanda zai magana kawai ƙarya ce tun da ka taɓa zuwa makabarta ka ga wani wai dan shi wane na ya mutu an ɗunka shadda gizinar an samai me yake sami shi farin kyalle wani na ka gani dan shi wane na da aka yi kabarin shi aka ce ka a sa shi cikin kabari sai an yi wata dabara an sa shi babu cikin ƙasar nan za a zashi ba matashin kai babu komai a sa itace me za a maida a maida ƙasa wa ya taɓa zuwa ya gano yadda wane ya yi a ƙabarinsa ya zai ba da labari akwai in har ka yadda an sa wane a cikin ƙasa wata rana an beto ƙabarinsa an ga ƙasa ta cinye shi shi ma shehinka haka ne ƙasa za ta ci shi ashe idan mutum ya zo yana ma cika baki in dai game da lahira ne wallahi ka rike manzon Allah kawai kuma wallahi zaka ga wannan ranar tana zo ba mu ce wani bai da daraja ba fa a'a amma ina ka aikin ka dogara da Allah kai aikin da Allah yake so to da ka koma jiran yanzu bahaushe yake cewa guntun gatarin ka yayi menene ya hasa da ka bani da ka tsaya kana jiran sai shehi ya kwace ka a kai kokarin ka ga dan aikin da kai ya kwace ka mana to ba duniya yake aiki ba to kai aiki kai ma mana kai aiki Allah ya mana jagora eh tambaya gashi nan malam zai gaya mu in dai shi ya tambaye ka kana gani ko ba haka bane to shi kenan ويحاسب haka ne ko ويحاسب الله الخلق الله زي ما mutane hisabi ويخلو بعبده المؤمن الله زي كيبانتو da bawansa mu'mini ويقره بالذنوب بذنوبه يتبتر masa da zanubinsa kama wasifa dhalika fil kitabi was sunna kama yadda aka sifanta wannan a cikin kitabu was sunna Allah ya kebe ka eh magana da kai to ka gani kai kaza kai kaza mana yahe maka na gafarta maka Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana kurakuranmu wa ammal kuffaru amma hasu kafirai fala yuhasabuna muhasabatan muhasabata man tuzanu hasanatuhu amma su kafirai shine wa ammal kuffaru amma kafirai a ranar lahira fala yuhasabuna ba za a yi musu hisabi ba muhasabata man tuzanu hasanatu irin hisabin waɗanda za a auna ayyukansu kenan ya nuna kafirai ba auna ayyukansu ake yi da ayyukansu ba su kai a auna ba su kafirai ba za a yi musu hisabi irin hisabin wanda za a aura ake shi ba su ba a auna nasu ayyuka don ayyukansu ba su da kima a gurin Allah wasai'atu da kuma wanda za a auna laifukansa fa innahu la hasanati lahum su kafirai ba su da aikin ba su da lada walakin tu'addadu a'maluhum fatuhsa za a lissafa ayyukansu a kididdige su fa menene yuqafuna alaiha sai a tsaye da su akan wannan ayyuka wa yuqarruna biha a tabbatar da su da wannan aikin da suka yi wa yujzauna biha ay musu hisabi da wannan ayyukan nasu abin da ya tambayi abin tabbatarwa shine وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منيني هباء منثورا sun yi aikin ba ba su yi ba za a nuna aikin kun ga ga aikin da kun kai amma ba a son shi dan mi dan ba ku da imani shi yasa munafikai da suka ciyar abin da yasa ba a karbi ciyarwar su ba saboda ba su yi imani da Allah ba shi sa duk aikin da kahiri zai na alheri a lahira bai da sakamako na Allah bai karba ba amma da yake shi Allah adali ne ya fada faman ya amal mithqala dharratin khairan mi Allah ya ce waman ya amal mithqala dharratin sharran sai Allah ya ce menene yara sai maluman tafsiri suka ce inda Allah ya wannan alƙawari na cewa duk wanda ya aikin alheri sai ya biya shi duk wanda ya aikin shari zai gani to su kahirayen sun aiki alheri a nan duniya Allah zai biya su daɗin da duk za su ci na duniya ne ba su da na lahira in sun je lahira ba su da sakamako na ƙwarai don mi don wancan aiki na alheri Allah bai karɓa ba missa bai karɓa ba saboda ba su yi imani da Allah da manzonsa ba Allah ya kare mu daga kafirci wa fi arsatil qiyamati ahilin alqiyama alhaudu akwai tauki almaurudu haka ne ko wanda za a bi ta kansa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai tauki wanda yake wanda yake gudana an shimfida shi na manzo sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ruwan tabkin nan sun fi madara fari wa ahla min al-asali kuma sun hi zuma zaki ɗaukin alkawsar za ga ɗauki ƙashi nan ku ta zagayawa yana da faɗi ani ya tuhu adadin nujumin sama ko fuka nishin ruwa kamar yawan taurarin sama ne kenan in ka zo baka cewa na sha ka bani in ɗiba a ko fuka ga sunan kwanoni na shan ruwa ɗoluhu shaharun tsawon taukin kwatankwacin tafiyar wata guda ɗaya ne nan ba a yi magana ba ba a ƙaddare an kace shaharun ne ko ko tahiya da ƙafa ko da mota ko da jirgi tsawon tafiya wata guda almuhim ko a ƙafa za ka yi tafiya wata guda ai kaga tafkin ya kai inda ya kai tsawon shi wa arduhu haɗin shi kuma shaharun wata guda tsawon tafiya wata guda da abin tafiya shine tafkin da za a ba manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna a'tainaka al-kautsar ko ba haka bane mun baka tafkin al-kautsar tusalli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka kuma ka yanka abun layyanka Allah ya kai mu anan a ni kafin a kula ina hada ana ku kawo shi in ce ku bar da kai ku wuce Allah ya wanda jagora wannan kamar aƙidar ahalus sunna wal jama'a imani da haka kai imani da cewa ranar ƙiyama akwai hisabi kuma akwai tauki da aka ajiye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana da ruwansa na da fari kawan madara zaki kaman zuma ko fuka kamar adadin taurari faɗinsa kamar tafiyar wata guda ne da tsawonsa kai imani da haka ya yake ta gaban na yake ko ta yamma ne a'a mu mun yadda mun yi imani haka wannan shine abin da ake so man yashrabu minhu shurbatan ko wanda ya sha guda a ciki shurbatan ko yaya ruwan ka sha shi kenan wanda ya sha ruwa a cikin wannan tabki lam yazma ba'daha abadan ba zai kare kishi ba har abada jama'a in baka sha ruwa ba me kake yi eh kana kishi ko ba haka ba halittun da suke saman duniya in suka samu rashin ruwa akwai matsala ko babu matsala kinan halittun duniya suna shan ruwa ne a matsayin lalura ko a matsayin bukata eh a matsayin lalura dole amma a aljanna ana shan ruwa ne don jin daɗi ba don ko da kishirwa don babu kishirwa a aljanna babu kishi a aljanna ina kishi yake karewa kishi yana karewa ne da ka sha ruwan tafkin mazan Allah sallallahu daga nan kishi ya kare Allah Ismail ya dai ka sha ruwa don jin daɗi ka ko sanni a rana ko ban sha ban sha ta na goma ko ashirin a wannan ƙa'ida ne aljanna Allah ya kai mu ai za ka yi mamaki a ce mala kake ce ai baka sani ba zai in kaka gidana sannan mai yashrab minhu shurbatan ko wanda ya sha ruwa a cikin sa sha wani irin sha ko yaya yake kaga aka zo da shi maf'ulul mutlaq shurbatan maf'ulul mutlaq mansub wanda ya sha sha yadda yake ko a ne to lam yuzma ba'daha abadan ba zai yi kishi ba bayan wannan shan da ya ko har abadan wasiratu mansubun alamatin jahannam kuma siradi an kafa shi ne a kan wutar jahannama a asali inda jahannama take an ka ce mata ne abu haƙiƙa ne inda abin yake inda jahannama take sai a gitta sirati ana ya cewa siratu mansubu ala jahannama kina alamatu jahannama akan wutar jahannama a tsakiyar jahannama hanyar da zaka bi nan za a kawo sirati a a aza shi baka san sirati ba to ga sirati wa huwa al-jisr wani irin gada ne allazi bainal jannati wan nar wanda yake tsakanin wuta da aljanna yamurru an-nasu alaihi mutane za su wuce kan siraɗi ala ƙadari amalihim gwargwadon aikinsu akwai hadisai da suka bayyana mana yadda siraɗi yake ma'ana siriri ne fiye da gashi kasan dai gashin ka ko kuma yana da kaifi fiye da kaifin takobi gashi an gitta shi akan jahannama ga duhu ga ƙugiyoyi suna jujjuyawa kuma babu wata hanya ta zuwa aljanna sai nan an zo gaba to kowa ya kama nan babu aboki mayo da ranar na asirinsu yake tonuwa wallahi ka tausaya ma munafiki jama'a duk wanda yake munafiki ne ka tausaya masa baka munafiki bai baka tausayi sai an zo ki tsallaka siradi yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu suruna naqta bismin nurikum ko ba haka bane idarju wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al'adab munafikai zai ma haka wanda yake munafirci a cikin musulunci sai an zo nan duniya kuna tare yana munafitarka iko na Allah sai ya hada ku an za a tsallaka sai ka ga imani ya haska ka gabanka kana ta yi a cikin natsuwa yana wani jirani mutai wannan jirani sai ka ce to mutai shi wa zai yau da zai kake ne yana son sai a tsallake sai ce hal wallahi da bara ta tashi ashe duniya na ci riba din na ci duniya na ci alahira to yana zuwa shi hasken sai ya rasa ya tsena wani tsaya wannan mu dan mu dan amfani da hasken sai a ce a sai dai ka koma duniya ka dauko haske amma nan babu shi ya rude sai shi ce to ina zan yi koma duniya yana wai ga ka ta kawar shi kenan a shi kenan dan haka wallahi kai addini tsakaninka da Allah kada kai munafurci in za ka yi mu'amala da mutum kai mu'amala da shi tsakaninka da Allah kakka munafurce shi amma ka nemi mutum da dai haƙora kana nuna mai ai kana son shi kuma kai munafikin shi ne ka gane kuranka in an je tsallaka sirati asirinka yana gama tonuwa wadda ba zai gyaru ba kuma mala ya ce faminhum man yamurru kalamhil basar mutane akwai wanda za su tsalaka sirade kamar kibtawar ido pap kamar an jira da wakai na to yanzu ga hanya nan a ce gare ku wani ana dai ce ku tsallaka sai ka pap mu wuce Allah ya samu ne kamar kyauta ya da bab tsallake mace ina ne aikon wuce ki kaje kashi ko wa minhum man yamuru kalbarqi akwai wa'inda suke wuciya kamar walqiya kusan bugawan ido yafi walqiya sauri in walqiya ta yi far kafin ta kana kyauta bi ko uku wani kamar ka haɗa ido ka buɗe ido ka game shi ya tsallake sirati wani kuma kamar ƙwalƙiya ta yi falas shi ma ya tsallake bai kai wancan ba ko ba haka ba ne wa min humman ya murru karrihi daga cikin mutane akwai wanda zai tsallake siradi kamar iska fa ya tsallake shi kuma bai kai wancan nabi ba aminhum man yamurru kal farsil jawad wani zai wuce kamar ingarman doki doki in ya ci ya koshi ya dauko iska kana zai je ga pa ya wuce na haka zai wuce aminhum man yamurru karikabil ibil ko ba haka bane wani zai wuce kamar wanda yake saman raƙumi kamar abin hawa na raƙumi kamar raƙumi kenan gudun raƙumi kasa raƙumi yana da gudu amma bai kai doki sauri ba wa minhum man ya'du adwan daga cikin mutane akwai wanda zai wuce da gaugawa ya'du adwan ai bi sur'atin kabira zai wuce da sauri kamar mutum mai gudu ya biyo ƙasa ya wuce nan da nan ya wuce wa minhum man yamshi mashiyan akwai wanda zai wuce siradi akan yana tafiya kamar irin taya ta mata almashi tahiya ba mai ƙarfi ba kaga wancan yana wuce shine kamar tahiya ta maza ta sojoji wanda kuma zai zai wuce tahiya irin ta mata wa minhum man yazhafu zahfa akwai wanda zai wuce yana rarrafe yana jan cine imanin ya kare hasken ya kare karhin ya kare har ya kai yana jan yana jan jan cine minhum man menene yukhtafu akwai wanda za a fizge shi ƙugiyoyi za su fizge shi fayurka fi jahannama a jefa shi a cikin wutar jahannama wa'incan da an kalisawa duka da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka kama ni ko ba gaba ne ka zo ka kece ka ƙwaƙo ne ka zo kana wai wala da ƙyar na tsallake shiraɗi ya hi ka ce da ƙyar dai na faɗa to mu muna roƙo Allah kan mu ce da ƙyar muka tsallake sirabi gwara mu ce wani ka sha to barkakka kuma wallahi wanga abin da ake faɗa kamar gobe ne ba wallahi kamar gobe ne innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba wanda ba su imani ba suna ganin kiyama nesa ne kusa ne inji Allah munan ta mu ta kare kawai abin da ya rage mun shirin zuwa lahira ba mamaki ka mutu yau ko ka mutu gobe ban buga misali da ni in buga misali da ni ko in buga da kaina ai to ka san mutuwa ba ya wata addu'a da ku Allah ya sa dai da sauran kwana ko ba gaba ko ba mamaki da yan shekaru nan shekara 30 ko 50 na mutu ba mamaki ka mutu yau ko gobe duk Allah ya wada cika da imani Allah mu yi shiri wa'alaikun salam akwai wanda zai wuce da gaugawa abin da ce adawa sur'a kabira na yake tambaya daga cikin kaso-kaso na mutane da za a yi ma hisabi suwa ne da za a yi musu azaba daga baya a shigar da su aljanna ko ba haka bane to ita wuta da aljanna dai mun san ita aljanna in an shiga dama ba a hita duk wanda ya shiga ya shiga nan amma ita wuta akwai wa'inda in sun shiga sun shiga ne har abada su ne kafirai da wa'inda suke mushirkai da munafikai nifaqul akbar inda nifaqul akbar yana dauka hukuncin kafirci ne suka in sun shiga ba su hita sannan akwai musulmai masu sabo wa'inda ladan su zunubin su yarin jayi lada sai zama za a yi musu hukunci gwargwadon zunubin su kowa da gwargwadon lokacin da zai zama a cikin wuta to su kan wata rana sun bar wuta su koma aljanna da ƙarshe dai duk wanda ya mutu a musulmi yana mai imani da manzo laifi yasa aka yi wata da shi idan akwai imani ƙwayan zarra a cikin zuciyarsa za a waye gari an fidda shi an je da shi gina aljanna amma yaushe ne wallahu alam kasa wani yana cewa ai musulmi dai sai ya shiga aljanna ko mi ta dade ko to wallahi wuta ko a baka tsoro da ita kakkai hwata bale a saka cikin ayyukan hukunci inda ita wutan lahira wannan tamu ta duniya ke narka ƙarhe ko to ɗai bisa saba'in ɗin wutar lahira ne zahinta to a ce za a yanke wa mutum hukuncin kwana guda a cikin wuta tashi hankali kaɗai ka gwada ta duniya ne ka gwada fa in ka je ka gwada ka zo ka bani labari ka ɗauki garwashin wuta ka aji hannu ka aji hannunka tsayata kaɗai kai minti ɗai za ka yi kaka ɗauke minti ɗai kawai ka zo ka gaya mimi za a ci wa zai ɗauka muna wani alkawari kun gani fale a ce tsotsai ya ɗauki mutum har ya shiga wutar jihannama ailai barna ta ta'u Allah ya kare mu ko inda aljisra alai kalalibun shi wannan gada na siradi akwai ƙugiyoyi a kansa amina ce ma kalalib Allah zai sanya wasu abubuwa suna juyawa haka suna juyawa kuma nan na zaka bi to wani in ta juyo pop sai ta maka shi ya shiga cikin wata wai kaka ɗauka siraɗi tsallaka shi akwai sauki a'a bayan an sa shi ga shi da kaihi ga zahin wuta ga duhu to kuma akwai abubuwan da ke juyawa kamar ƙugiya suke wanda suke juyawa haka da shine alaihi kalalib tahtifun nas wadda tana fizgo mutane kun gane ko bi menene bi amalin gurgurun aikin su haka ne ko faman marra ala siradi dakhala aljanna duk mutumin da ya tsallake siradi to dakhala aljanna ya shiga aljanna ba kun ga wannan shi ake ce ma majazi al'akali ko kuma majazi mursal bai yi ci ba da masu ya kunu duk wanda ya tsallake siraɗi baya ba daga siraɗi ba ne sai kowa aljanna a bayan an tsallake siraɗi akwai wani abu da za a yi amma duk wanda ka kalla ka gan shi a nan to ya ma shiga aljanna ne ma'ana aljanna zai shiga aljanna zai shiga fa'ida abaru alaihi idan mutane suka tsallake siraɗi waƙafu za su yi tsaya dukkansu alaƙan tsaratin akan wani gada bayan aljannati wannan an yi wannan gada tsakanin aljanna da wuta bai kutassu li ba'dihim min ba'd sai sashe ya rama ga sashi nan za a yi kisasi saboda kana da kaki mutum ya biyo inda ba a bi kai mai bulala bi ko saboda ba yadda zai kace shi wuce to in kun tsallake sirari ku duka sai a ce kai rana kaza kayan mu wani bulala bi me yema to Allah ya dai to sai a ce to kai amshi bulala ai mai bulala bi an rama kowa sai ya rama alahin da kayan wani an gane ko fa idza udhibu idan anka tsarkake mutane tare tsaftacewa wani ku aka tantance su ma'ana aka matse su aka raba su da zunubi hudhibu da nukudu ma'ana guda ne ma'ana tsaftacewa aka raba kowa aka ba kowa hakin shi uzina lahum fi dukhulil jannati to na sai a ce ku shiga aljanna za a shiga aljanna kaga za a yi malam ga tambaye kanan wa awwalu man yastaftihu باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يستفتح كل ذكو يستفتح ثلاثي مزيد بماذا ب... بكم حرف ايه ثلاثي مزيد بكم حرف استفتح أليف سين تاء مزيد بثلاثة أحرف فإن الثلاثية إذا زيد فيه ثلاثة أحرف innama hadhihi ziyada tufidu talab ko ba haka bane istaftah kenan wanda zai nemi a bude masa kofa aljanna annabi ya ishi manzo Allah daraja sallallahu alaihi wasallam yanzu an zo kofar kowa ya kasa magana sai manzo Allah ya ce ku bude kofar aljanna ce sa yastaftih wanda zai nemi a bude kofar aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hika ya hika ko baka so wa awwal man yastaftihu bab aljannati muhammad sallallahu alaihi wasallam farkon wanda zai ne zai nemi abu da kofa alai shine annabi muhammad kun ji dai wa awwal man yadkhulu aljannata min al-umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam kuma na farkon waɗanda za su shiga su shiga a cikin aljanna daga cikin al'ummomin duniya gaba ɗaya su ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na ƙarshe mu ne na farkon da za mu shiga aljanna walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalath shafa'atin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da ceto kala uku a ranar lahira shi kadai adda su duk duniya ba wanda yake da ceto uku sai manzon Allah yanzu sai mu hana mu ja shehin ka ya shiga ciki ko ba haka ba ne wallahi in shehin ka bai shiga cike ba ka saki shehi ka riƙe manzon Allah ba mun ce ka rena shehi ba ba mun ce ka bi shehi ba shehi kowane iri ne inda zai ɗora ka akan kitabu wa suna ka bi abin da yake faɗa amma ya zo magana lala ka ce shi tashi ta shi shi bari ka aikin ka dan bai da wa'annan na farko ko ba haka bane amma shafa'atul ula amma ceto na farko fayashfa'u fi ahli al-mawqifi wanzu Allah zai yi ceto ga waɗanda suka tsaya menene tsayawa filin alkiyama shine mawqif sadda aka tsaya a kiyama kowa ya hadu Allah ba zai saurari kowa ba sai wanzu Allah ya ce ya Allah a saurara ayi musu hisabi Allah ce an saurare ka to bari ayi musu hisabi fayashfa'u li ahli al-mawqifi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ga mutanen da suka tsaya a filin kiyama hatta yi ƙuda bai har sai Allah ya hukunci a tsakaninsu ba da an yi taraja al'ambiyahu bayan annabawa sun ƙi karɓa. Dan in an karɓe a filin kiyama kowa ji shiru sai mutane su ce, To, bari mu tai wurin baban mu Adam ya sa baki Allah ya yi mana hisabi sai a zo a samu annabi Adam. Ya ce, Kai ne babanmu, kai ne na farko, kai ne kaza, ka ce Allah shi mana hisabi ya ce ashe ba ku jiya ba a ƙur'ani an hana na cin bishiya na ci ina tsoron yau Allah ya kama ni da wannan lahi don haka ta kaina nake yi ta kaina nake kuma ku yi ta kanku ai tsaye ai shawara wa nuhun sai a je gurin nuhu ce nuhu kai kai ne manzo na farko kaza kaza kaza kaza ce ashe ba ku da labari na yi addu'a Allah ya annaka duniya kaza kaza kaza yau takaina nake takaina nake kuje ku nemi wani ayubi azo gurin annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri a tai gurin annabi musa annabi musa ya bada uzuri azo gurin annabi isa dan maryam isa dan maryam ya ce ina ni da aka bauta ma a bayan ƙasa ai ban da ta ciwo shine wa isa ibn maryam an shafa'ati game da ceto hatta tantahiya ilaihi sai magana ta kare ga manzon Allah sai isa ce musu kai bari in gaya muku in kuna so Allah saurare ku tai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ayo shu a je gurin manzon sallallahu alaihi wasallam me ya kawo ku muna neman ka cece mu Allah ya muna hisabi sai manzon Allah ya ce ana laha ana laha ana laha ni na zan yi wannan ni na zan yi wannan sai ya je ya nemi ceto a ba da ceto a yi ma al'umma hisabi dala cikin wa'in ga mutanen duniya akwai shehura ko babu shehura akwai babu wa'inda ba ya gurinsu ba ko in an ka tashi neman ceto gurin annabi adam ake taya ko bai iyawa aje gurin annabi nuhu bai iyawa aje gurin ibrahim bai iyawa aje gurin nuhu bai iyawa aje gurin isa bai iyawa dukkan annabawan za su ce aje gurin wa gurin shawin yasi ta gurin wa za a ta yi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an na riƙewa mala kaji ka riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ta
kun ga dai ko
wa amma shafa'atu thani amma ceto na biyu fa yashfa'u fi ahli aljannati an yadkhulu aljanna shi zai ceci yan aljanna su shiga aljanna duk wannan karma karma an gama fa an gama hisabi an baka littafin ka hannun dama an ƙare komai yanzu an zo a shiga aljanna ga sunan tsaye ba wanda ake ma izini ya shiga sai mu zala ce to a bari a fara shiga sannan a ce to yanzu an yadda kowa shi shiga ƙaryar banza da zo kana mutane ƙarya wai kai ranar kiyama za ka yi ma wasu gata ka manta da manzon Allah ka gama lahiya ai wallahi ba ka gamawa lahiya inda kana so ranar lahira ka samu tsira ka riƙe manzon Allah to ku bari in yi muna sharhi kamar kaka ne za ka ce ka riƙe manzon Allah da baki muna son manzon Allah ga baki a ba haka da aka son manzon Allah ba ka bibiye sunnar manzon Allah a ɓangaren sallah ya manzon Allah ya yi sallah a ɓangaren addu'a ya manzon Allah ya yi addu'a a ɓangaren aure ya manzon Allah ya mu'amala aure a ɓangaren kasuwanci ya manzon Allah ya bayani akan kasuwanci shi ake ce ma son manzon Allah sallallahu ka fahimci sunna shi kai aiki da ita shi a son manzon Allah ba da an yi magana baka ce muna muhammadawa masoya manzo kuma kana cikin iskan duniya wannan bai amfani ka a lahira wallahi tallahi lahira bai amfani ka ko guda ko guda wani sai kaga ya ce ma shi qur'ani ɗaya ya da shi to ƙul'anin da ka yadda da shi ina ka sami ƙul'ani ya za ka fahimci ƙul'ani ba ka yadda da maganar manzon Allah ɗan alaikum salam a to su ‘yan bida ina wansu kasa akwai gurup ɗin muhammadawa masu ya manzu ga kowa ga su ya ba burinsu da ya halasta ko bai halasta ba wai su sun yi haka suna nuna ma ahalus sunna wai suna ga son manzon Allah to ba da baki na son manzon Allah ba ana son manzon Allah ne ta hanyar dabbaka sunnarsa shi na kawai ka misali guda zan baka kana ji na ku ku goma kuka ga mahaifinku sai ya tara ku yace yana son karhe takwa kowa ya dawo gida karhe goma kowa ya taimaka makaranta kowa ya samu kuɗi ya kawo a ga abin da ya samu yayi kaza yayi kaza duka sai hudu sai so kuma ce baba mun jiya su wa'incan sai ƙarfe ɗaya zai su dawo gida sun samu kuɗin da ya ce a kawo ba a kawowa abin da ya ce a bari ba su bari kai kuma ba kai ma baban magana ba goma ta yana kallon ka sai ka dawo gida abin da ka samu ka ce baba ga wannan abin da duk ya ce a bari ka bari lalla kai da su suwa ke biyayya da umarnin baban ko ya yi magana ko bai magana ba kai da su wa'an na baban ba ba amsa ba ko ba haka bane ko to haka in kace kana son manzon Allah baka karatun sunnan manzon Allah baka yi ma manzon Allah biyayya ka saba wa manzon Allah ta ko ina amma a baki zaka ce mu ne na manzon Allah shi ko wancan yayi shirun shi yana dabbaka sunna a wajen sallah yana dabbaka sunna a wajen addu'a yana dabbaka sunna a wajen aure yana dabbaka sunna a wajen suna wai sai kace shine maki manzo kaina masu yi manzo da Allah da gaskiya na to haka ‘yan bidi'a da ahalus suna suke su ‘yan bidi'a duk wurin iskanci suna ciki da an yi mai so ce muna masu yawon zuwa da wa'ancan makiya mazuwan Allah ne saboda sun ƙi su yi maulidi sun ƙi su yi salatul fatihi sun ƙi su yi taron suna saboda sun ƙi su yi addu'a bayan an gama sallah saboda su gane misali ko Allah ya kare mu haka ranar da tana haɗa mu ranar kiyama duk wani bin manzo Allah yana ganin matsala kun ji ceto na biyu ko wa hatani shafa'atani khassatani lahu wayin ga ceto biyu manzo Allah kadai yake yin su shi kadai Allah ya ba dama ya ceto ai ba mutane hisabi shi kadai ba dama ya ceci mutane da a shiga aljanna wa amma shafa'atu thalitha amma ceto na uku fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nara Allah zai ceto ga wanda ya cincince shiga wuta wa hadhihi shafa'atu له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فإتوقع تيتو النبي أنا عين شيء da kuma sauran annabawa da sauran siddiƙai da sauran mutane suna yin su mutum ya cancanta ya shiga wuta ladan shi ba ta kai ya shiga aljanna ba sai Allah ya ce cecewa ne to kai ka ta alfarmawa ne sai a ce to auce da shi aljanna wannan Allah yana bayar da ita ga wanda yake so to anan ba mu ce ba mu ki a ce kowa ya samu wannan falala ba an fahimci Hausa idan ka ce wani irin wannan ceto ceton da kake sa ran shehin kai kai ma za ka iya yin shi ba mamaki mai an zo lahira Allah ya ce ka ceci shehin ka na to duka ba bayan Allah kuke ba to ina karama kuma inda Allah wallahi wani ko shakka ba na ya shikin shi imani ya shehin shi jin tsoron Allah to kuma sai a zo lahira shi yin shi shi fallala dami a ba ta yi duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne kinan ana iya a zo lahira kana na kana yau Allah gafarta mala an zo lahira sai ka kahi shi fallala kahi shi daraja a wurin Allah Allah ya kalle ka ya ce na yi ma alfarma shehi wani da shehi wani ka cece su ku ta yi aljanna sai ka cece su sai ka gada shi abin barazana na kama hisa a ce baka sani ana tare da ni ko fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nara za su yi ceto ga mutumin da ya cancanci shiga wuta Allah ya dukhulaha ya zama to bai shige ta ba fa yashfa'u fi man dakhalaha kuma ana iya yin ceto ga wanda ya shiga wuta wanda Allah yana iya ceci mutane bayan sun shiga wuta Allah ya ba shi ceton su an yakhruju minha mutun ya fita daga cikin wuta bayan ya shiga ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة ko ko su mutane Allah zai fitar da su daga cikin wuta bi gairi shafa'atin ba tare da ceto ba bal bi fadlihi wa rahmatihi Allah zai cece su ne da fallalarsa da kuma rahamarsa an gane ko Allah ya samu dace malamai suka ce wannan magana abin da take yin nuni tana nuni a cewa minan nasi man yadkhulu aljannata bi ghairi amalin innama bi shafa'atillah akwai mutanen da za su shiga aljanna ba tare da sun yi aikin komai ba da falalan Allah su shiga aljanna wuta bari mu karanta mu sai mu tsaya mu bayani wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhala min ahli ad-dunya sai zamanto a cikin aljanna abin da zai sauro falala na Allah game da wanda amman da khala min ahli dunya game da wanda ya shiga da cikin mutanen duniya fa yunshibu Allah eh laha ko sai Allah ya halicci laha aqwaman Allah zai halicci wasu mutane na daban bayan ɗan duniya sun shiga sai Allah ya wasu mutane na daban domin su shiga aljanna fa yudkhiluhum aljanna Allah ya shigar da su aljanna وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب وسكما جماعة gidan lahira ma'ana bai kumshi hisabi a kansu ba mata dammanatin darul akhiratu min alhisab wasu kumshi gidan lahira ba dan hisabi wasawabu ko kuma lada wal iqabu ko kuma iqaba wal jannatu wan nar da aljanna da wuta wannan magana mala yace walahu tafasilu zalika akwai bayanin wannan mazkuratun fil kutubil munazzalati min sama a ambace su a littattafan da aka sauka da su daga sama wal'atharatin min al'ilmi da kuma wasu abin da aka gada na daga ilmomi al-ma'asurati anil anbiya'i wanda aka gade shi daga annabawa fil ilmi al-mawruthi an muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma ilmin da aka gade shi daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min zalika ma yashfi wa yakfi daga cikin wannan akwai abin da zai warkar wa yakfi kuma ya wadatar faman menene gaba faman ibtagahu wajadahu ko wanda ya neme shi zai same shi Allah samu dace nan da ya nukta na ƙarshe abin da take mana ishara ita wata bayan an shigar da mutane a wuta aljanna wata aljanna bayan shigar da mutane aljanna Allah ya kan yi wasu halittu daban ya shigar da su aljanna da falalarsa waga nukta na ƙarshe da muka karanta mala ce bayanan su ana samun su a cikin littattafai da kuma sauran abin da aka sauka da shi daga annabawa in mun zo littattafai na gaba mun samu ƙarin bayani akan wannan Allah ya mana jagora na ganin nan za mu takaita abin muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik